أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتم نلتاف يا قوسة الفريدة من أسكن فصلين بير ولسيد محمد الذي يكي بياني fi asbabi ihbadil a'mali a cikin sabubba da dalilai na rushewar ayyuka yau za mu tashi a baiti na shida na ƙarshe dama fasalin baiti goma sha biyu ne jiya mun yi shida yau za mu yi shidan ƙarshe insha Allah ina ne walau kana jahilan walau kana jahilan walau gaira qasidin fa za mazhabul maktumi badiril haqiqati وتبديل ما قد كان في الدين واضحا كمن إذا كات أو كتهليل بتة لأول زوج قبل إيلا جناكهن ومنها تسخط لأجل المصيبة ومن يدعي كشفا وسرا ولاية ومشيخة يمت على سوء ختمة كآكل لوالد وموذي الخلائق ومدمن خمر والزنا والنميمة وصاب لآل المصطفى أو سهابه أو الأولياء مطلقا دون توبة yana cewa walau kana jahilan a wannan baiti yana da alaƙa da baiti na jiya da muka kwana ya ce wata gairu asma'il ilahil mudafati laha a abudun subhanahu min naqisati jirkita sunayen Allah da kuma izgilanci ga Allah da manzansa da kuma ayoyin Allah. To yin wannan yana fitar da mutum daga musulunci, walau kana jahilan ko da ya kasance jahili. Ina fata an gane, ko da mai sharhi ya ce ko da ya kasance jahilan bil hukun ya jahilci hukuncin wanda ya aikata wannan aika-aika. ko iz la yu'zaru ahadun bil jahli domin ba a karban uzurin kowanne mutum ta hanyar jahilci ana karban kuskure ana karban mantuwa amma ba a karban jahilci ba a zuwa Allah a ce ai ban sani ba baka sani ba ina manzannin da na aiko ina magadan annabawa da suka gaji manzanni suke isar da sakon Allah ka ce kai baka sani ba wannan ba hujja bane rabbana la tu'akhidna in nasina aw aw akdana Allah karka kama mu da laifi in mun yi mantuwa ko in mun yi kuskure abu uku ne wanda idan mutum yayi ba a kama shi da laifi karshen suratul baqara ta gaya mana guda biyu an-nisyan wal qadaw shine la tu'akhidna in nasina aw aw aw akdana na ukun suratul nahl ta gaya mana man kafara billahi ko min ba'di imani illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafircewa Allah ka gane ai sai dai wanda aka tilasta masa ya furta kalma ta kafirci amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana cike da nutsuwa da imani kaga an samu uku kenan wancan an-nisyan wal qadaw wannan kuma illa man istukriha kenan ko illa man kuriha wanda aka tilasta to hadisin manzo Allah sai ya zo mana da waɗannan abubuwa guda uku su ma a hadisi manzo Allah yana cewa rufi'a an ummati al-khada'u wan nisyan wa mastukrihu alai an daukewa al'umma ta al-khada'u kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alai da abin da aka tilasta su akai shine illa manukuri haɗin. To idan ba ukun nan ba, duk abin da ka zo wa Allah da shi na saƙo ko na kalma ta kafirci, to Allah ba zai karɓa uzurinka ba. Shi yasa nan mala ce maka walau kana jahila. Ko da wanda ya izgilancin nan ga Allah da manzansa da ayoyin Allah ya kasance jahili ne bil hukumi da wannan hukunci. Kai ya ce walau gaira kasidin ko da ba da nufin wannan izgilancin ya yi ba, ka gane zuciyarsa shi ba da niyyar izgilanci ya yi ba, amma kawai ya faɗa ne don raha kawai don a yi dariya a Allah ne abun wasa ko manzansa ko ayoyinsa a billahi wa rasulihi wa ayati kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ba izgilanci da raha ba kalmar kafirci da raha ko da gaira kasidin ne dai ba tilasta ma aka yi ba sai ce fa za mazhabul makatumi wannan fa shine matafiyar shehu mu'amala tijani al makatumul maqami badrul haqiqati wanda yake wata ne na kogin haqiqa wannan shine matafiyarsa ba ka da uzuri na jahilci sai dai kuskure ko mantuwa ko tilastawa wa tabdilu ma kad kana fi dini wadihan ina fata an gane daga cikin abubuwan da suke rusa ayyukan bawa wa tabdilu da musanyawan ma kad kana abin da ya kasance wadihan mabayyani fi dini a cikin addini abin da ya zo hukuncinsa wadihi ne wadihu dilala a bayyane yake nassi ne ƙaɗi'i ka gane ai zahiri amma ka musanya ka ce ai ba haka ba ne mai shari'a ce maka wuduha narin ala alami irin bayyanar wuta da aka kunna ta a saman dutse akwai wanda da daddare a nesa je shi bai hango wutan nan ba kinaya ce na bayyanar abu a fili a ce ai irin bayyanar da wuta take yi in an kunna ta da daddare ala alami akan dutse mai tudu duk nisan ka duk inda kake a wannan dajin za ka hango hasken wutan nan akan dutse to wanda ya baddala irin wannan abin da yake mabayyani baya karban tawili ya masa wani tawili da bai dace da ma'anarsa ta asali ba to wannan fa hukuncin su ɗaya da wanda ya yi ridda yace kaman i zakatin kamar hana zaka yace ba komai ba sai kun bayar ba au ka tahlil battati ko kuma kamar halatta matar da aka mata saki uku shine batta ka gane yayi akwai dalaqul battati akwai dalaqul raj'ati akwai saki wanda an an yi shi ana iya yin kome saki ɗaya ko biyu a dalaqu marratan shi sakin aure wanda kake da ikon yin kome a cikin sa guda biyu ne in kai mata saki biyu to fa fa imsakun bi ma'rufin aw ta aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike ta da kyau bayan saki biyu in kai kome bi ma'arufin da kyakkyawan hali au ko kuma tasrihun ka sake ta saki na ƙarshe bi ihsani shi ma da kyautata babu walakanci babu cin mutunci dan rabuwa ta zo Allah ya ce wala tunsawul fadla bainakum kar ku mai manta fifikon da yake tsakaninku falala da take tsakaninku dan wani abu ya sa sabani an rabu kar a manta alheri da fa kuna kaunar juna kuka yi auren kuna soyayya da yardar ku da yardar iyayenku don Allah ya kaddara rabuwa yanzu to kar a ci mutuncin juna kar a yi rashin mutunci kar ku manta falala da fifikon da take tsakaninku to duk mutumin da ya halatta matar da miji ya mata saki uku ita shine shine dalaqul batta a sama mai shirya ce ai ai mudallaqatan salasa ita ce batta din matar da aka mata saki uku ya halatta ta li awwali zojin ga mijinta na farko wanda ya mata saki uku ba wai ya halatta wa wani bazawali ya zo ya aure ta ba bayan ta gama idda ya halatta wa matar da aka mata saki uku da awwali zaujin ga mijinta na fari wanda ya mata saki uku nan yace ai halal ne ba komai a gyara a sai a zauna qabla ilajin nakin kafin dukulin da wani mai aure na biyu yayi mata Allah ya ce hatta tankiha zaujan gairahu kuma bata auri wani yayi ilaji ba ilaji kamar idkali ne daga yuliju lailatin nahari nan ismul mazdari ne walija yaliju ka gane ai ilaji kafin wani yayi ilaji wato shigar azzakari cikin farji nakihin na wanda ya aure ta wani bai aure ta yayi dukuli da ita sun rabu ta gama idda ba haka kawai kace ta koma gidan mijin da ya mata saki uku ka halatta masa to wannan fa kamar ka halatta haram ne wannan ha yana daga cikin abin da yake rusa ayyukan bawa tasakkutun yin fushi da ubangiji ya adril musibati a dalilin ya tsora maka wata musiba dan ya tsora maka talauci kai fushi da Allah ko ya tsora maka jinya ko kuma wani tsanani na rayuwa ko wata asara ko aka ma gobala dukiyarka ta kone alal misali sai kuma kai wa Allah fushi dan a sama mai shari ya ce maka ta hudun ya kai ce alal lahi yin fushi da Allah ya ajilul musiba a dalilin wata musiba da ta same ka wannan ma yana rusa duk aikin da kai a baya wa man yadda yi kashfan to ka sani fa duk mutumin da yake da'awar kashafi su fa sun san meye ma'anar kashafu ka gane ai wato a yaye wa idan ka hijabi ya dinga ganin abubuwa na gaibu wanda sauran gama ganin mutane ba sa iya gani ko dai a bacci ana yin kashafi ko kuma a ido biyu kulu-kulu amma kashafin abin da wani bai gani ba to duk wanda ba a nuna masa irin wannan ba yake da awar ai ana yi masa kashafi wa sirran ko ya da'awar wani sirri na wilaya wanda shi bai kai wannan matsayin ba wilaya kan yayi da'awar wilaya daga cikin mukamin wilaya yace shi ai gausi ne ko kudubi ne ko yana cikin autadu ko mafatihul kunuzi ko afradu ka gane ai da sauran makamantan mukamai na wilaya alhali da'awa ce ta ƙarya wa mashiyakatan da wanda yake da'awar shehunta da kai matsayin shehi bai yake amsa sunan shehu to duka wannan mai yin wannan guda hudun da'awar kashafi da da'awar sirri da da'awar wilaya da da'awar shehunta duk wanda yake wannan akan ƙarya ya mutu ala su'i katmati zai mutu akan mummunar mutuwa shine cikawa babu imani in dai bai tuba ba ya tabbata akan wannan har ajali ya same shi to labudda zai cika babu imani sai ce ka aikin kamar mai kamar mai sabawa liwalidai ga iyayensa ko ko liwalidin ya kawo saboda waka aqul walidaini ne ka aqil liwalidin kamar mai sabawa mahaifinsa ballantana kuma uwa wanda ita ta fi uba girman haƙƙi akan da wa muzil khalaiqi da mai cutar da halittun Allah ko dabba ce haka kawai ka cutar da ita Allah zai saka mata ballantana dan uwanka dan adam ballantana musulmi dan uwanka ballantana mumini ballantana dan uwanka dan uwanka batijani wa mudmini khabrin da mai dawwama a cikin giya ko yaushe yana cikin maye waccan bata sake shi ba ya sake shan wannan wazzina da madawwamin zina kullun shi a cikin zina yake kuma bayi da niyyar dainawa har mutuwa ta same shi a haka wannan mimati da mai dawamar annamimanci a sama yace maka mishari wal gibati kai hadda yar wata giba ma saboda waka ne bai hada da ita ba amma yace maka wa man taba taballahu alai kofar tuba tana na abu da amma kar ka yadda ka zo gargara ka zo halin fitar rai kana cikin waɗannan laifuffuka baka tuba ba ka sani duk wanda ya tuba taballahu alai Allah zai karɓi tubansa sannan yace wa sabbin da mai sakin harshe yana faɗin baƙaƙen maganganu li alil mustafa ga iyalan gidan manzon Allah al mustafa abun zabi kamar masu cewa mu mun saki jikokin mun kama kakan wannan akwai izgilanci a ciki ba shi yace ali bai ci kasafi na tuluhin ba man tamassaka bihima najaba ko ko inni tarikun fikum saqalaini ko kitabullahi wa itrati ahli baiti zan bar muku wasu abubuwa guda biyu masu nauyi a wajen Allah masu nauyin daraja a wajen Allah kitabullahi littafin Allah alqur'ani wa itrati da zurriyata ahli baiti iyalan gidana wani hadisi yace iyalan gidana kamar jirgin tufana ne na annabi nuhu duk wanda yayi riko da su ya tsira sai kai riko da wani daga cikin iyalan gidan manzon Allah ka karɓi ɗariƙarsa ko auradansa sai aka ce maka ɗan bidi'a ka sake shi wai ka kama kakan bayan kakan ne ce ka yi riko da su to duk wanda yake faɗin irin waɗannan maganganun ga iyalan gidan manzo Allah dan reni da walakanci da izgilanci aw sahabi ko yake sakin harshe ga sahabban manzon Allah awil auliya ko yake sakin harshe ga waliyan Allah yake faɗin baƙaƙen maganganu na inkari mutlaƙan waliyan kowane iri wai ba ta yan dariƙar ka ba ko ba tijanawa ba ne kar ka yadda ka ci mutuncin waliyin Allah saboda man adali waliyan faqad azantu bil harbi tana nan tana aiki waliyin mutlaqan kowanne iri wai ba sai ba tijani ba duk mutumin da yake waɗannan abubuwa duna taubati ba tare da tuba ba to ya mutu ala su ya katmati duka zai mutu akan mummunan mutuwa shine cikawa babu imani a azana Allah min khatimati su'i to alhamdulillah wannan fasali anan ya kare kar kaga kuma ya kawo maka abubuwa da aka hana dukkan musulmi wai ba sai batijja ne ba saboda kar ka zo ka ce ai kai dan dariƙa ne kana wazifa kana lazumin safa da lazumin yamma da zikirin juma'a kuma ka yi ittikali ka shantake ka dinga aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to kayi a banza akwai adamul amni min makarillah sharadi ne akan ka kai batijja ne kar ka yadda ka dinga keta alfarmar shari'a wai dan dogalanka da hujjar ka kai batijja ne to ba za ka ga mai kyau ba dole ka kiyaye shari'a kafin haƙiƙar ka ta tijaniyan ta maka amfani to alhamdulillah